الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na takwas ga watan sha'ban hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wadda ta daidai da sha takwas ga watan biyu miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin usulun sunna na ibn abi zamanin rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 29 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun yi karatu ne akan imani da kaddara kusan darasi biyu muka gabatar a cikin wannan babi da darasi na 26 da kuma darasi na 27 duka a cikin wannan babi na imani da kaddara inda muka karanta hadithi na 120 hadithin Allah madaukakin sarki ya rubuta kaddarar bayinsa ya rubuta kaddarar halitta ga baki daya tun kan ya halicci sammai da ƙasa da shekara dubu hamsin kuma al'arshinsa tana kan ruwa mun karanta hadithi na 121 cewa lallai za ga mutum yana aiki tukuru irin aikin yan aljanna cikin abin da ke bayyana ga mutane amma kuma dan wuta ne kuma za ka iya ganin mutum yana aiki irin aikin yan wuta cikin abin da ke bayyana ga mutane kuma shi dan aljanna ne wannan duk mun ba da misalai a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka duk wannan yana tabbatar maka da kaddara ta riga ta riga fata ma'ana komai Allah madaukakin sarki ya kaddara shi mun karanta hadithin Allah maɗaukakin sarki idan ya yi nufin ya halicci bawa akwai mala'ika wanda aka wakilta shi da abin da ya shafi mahaifa to bayan wannan matakai guda uku da ɗan adam ke takawa nutsufa alaƙa summa muzga to yakan tambayi Allah ta'ala shin wannan halitta taka namiji ce ko mace sai Allah maɗaukakin sarki ya ba shi amsa da abin da ya ga dama sai wannan mala'ika ya rubuta sannan sai kuma tambaya shin wannan bawa naka ko baiwa taka shaki ne ko kuma sa'idi ne ma'ana dan wuta ne ko dan aljanna nan ma sai Allah ta'ala ya bashi amsa da abin da ya ga dama shi kuma ya rubuta sannan ya kuma tambayar sa ainihin wato game da ajalinsa shi ma arzikinsa kai game da arzikin wannan bawa da kuma ainihin wato ajalinsa wanda wannan hadithi ya yi daidai da hadithin da muke karantawa cikin arba'unan nawawi hadithi na hudu a cikin wannan littafi mun karanta hadisi na 123 shi ma inda ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato a ƙarshen zamani za a buɗewa al'umma ta wani babi na ƙaddara kuma babu abin da zai rufe shin an riga an buɗe shi ya ishe ku kawai ku karanta wannan aya alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir da kuma faɗin sa alam ta'lam anna allaha ya'lamu ma fis samawati wal ard inna zalika fi kitab inna zalika ala allahi yasir mun karanta hadithi na 124 25 da shida da bakwai 28 har zuwa hadithi na 129 za mu tashi kan hadithi na 130 daidai duk dai a karkashin wannan babi na imani da kaddara qala al muallif rahimahullahu ta'ala وحدثني أحمد بن عون عن عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا أحمد بن محمد بن الأرطاني عن أحمد بن أبي ال- عن آ- عن أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان يقول في قوله عز وجل كل ش- يوم هو في شأن قال أليس في إيه ليس في إحداث ولكن في تنفيذ ما قدر أن يكون في ذلك اليوم ليس من أمره شيء يحدث malaiki cewa Ahmad ibn Aun ya, ya karantar da ni wannan hadithi shi kuma ya je wannan hadithi ne daga Abdullahi ibn Ja'far ibn al-Ward shi kuma yake cewa Ahmad ibn Muhammad ibn al-Arqani ya karantar da su wannan hadithi da, daga Ahmad ibn Abil Hawari shi kuma yake cewa ya ji Aba Sulaiman yana faɗa wajen fassarar wannan aya ko kuma wajen dalilin saukar wannan aya kulla yaumin huwa fi sha'anin ma'ana kulla yaumin Allah madaukakin sarki ko da yaushe huwa fi sha'anin a cikin sha'ani yake kulla yaumin huwa fi sha'anin ala sai ainin Aba Sulaiman yake cewa laisa fi ihdathin ba wai wajen fararwa ba kulla yaumin huwa fi sha'anin dinnan ba wai wajen kullun cikin kirkirar sabon abu Allah yake ba kullun cikin samarwa cikin ainin wato fararwa ba haka aya take nufi ba walakin fi tanfidhi ma quddira ma'ana Allah kullun cikin aiki yake cikin sha'ani yake wajen zartar da abin da aka kaddara an ya kuna fi zalikal yawm ya faru a wannan rana laysa min amri shay'un yuhdathu babu wani abu daga cikin al'amarinsa da yake zama sabo ake yuhdathu ake kagasa ko a kirkire shi daga baya ma'ana wannan yana tabbatar maka da cewa Allah madaukakin sarki ya gama komai sai dai wajen zartuwar komai din a daidai lokacin da Allah ya hukunta ko ya kaddara zartuwar abin to in lokacin yayi sai Allah ta'ala ya zartar da shi abinda zai faru a yau ba wai a yau din Allah madaukakin sarki ya kirkira abin ko kuma ya haifar da abin ba tinkan Allah ya halicci sammai da ƙasa da tsawon shekaru masu yawa Allah ta'ala ya ainihin kaddara abin da zai faru a wannan rana kowane iri tun daga hudowarta har zuwa faduwarta to Allah maɗaukakin sarki kullun cikin sha'ani yake wajen zartar da abin da ya riga ya ƙaddara faruwarsa a kowace rana ina fata an gane wannan shine abin da wannan hadithin yake magana a kai wannan hadithin nan ne a sharhi ya ɗan cice akwai wasu iskabat da aka samu amma nan a littafin da muka karanta cikin matanin duk kusan ya kawo wannan iskatat din ma'ana akwai abubuwan da aka dan samu sarayar su a asalin littafin to mu nan da ya riga ya kawo mana shi so ba bukatar sai mun koma can din insha Allah qala wa haddathani wahab aka yi rubuta ko shi ma nan gaskiya sun ce ibn wahab shine daidai wa haddathani ibn wahab عن المعفاني عن يونس ابن عبد الأعلى عن أشهب عن مالك أنه قال ما من شيء أبين في الرد على أهل القدر من قول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما وقال عز وجل إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وقال ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال عز وجل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وقال مالك رحمه الله تعالى ومثل هذا في القرآن كثير ابن أبي زمان يكتشوا وحدثني ابن وهب yace ibn wahab ya bani labari ma'ana ya karantar da ni wannan hadithin shi kuma ya jiyo shi ne daga al-ma'afani shi kuma daga yunus ibn abdul a'la shi kuma daga ashab malan ashabu yace ya ji wannan magana daga imam malik imamu daril hijira imam malik yake cewa ma min shay'in abiyanu babu abin da ya fi fitowa fili babu wani wato abin da ya fi bayyana ƙarara fin raddi wajen yin raddi da mai da martani ala ahalil ƙadari ga waɗanda suke ‘yan ƙadariya waɗanda ba su yadda da ƙaddara ba min ƙaunin lahi azawajal to babu wani raddi mafi fitowa ƙarara wajen mayan musu da raddi irin faɗin Allah ta'ala wa mata sha'una ba ganin damar ku ba ne wa mata sha'una ba ganin damar ku ba ne an gane ko? ko ba ganin damar ku ba ce ita ganin damar ba taku ba ce illa an ya sha Allah sai idan Allah maɗaukakin sarki ya ga dama inna Allah kana aliman hakima lallai Allah maɗaukakin sarki ya kasance masani ne kuma mai hikima yudkhilu man yasha'u fi rahmati Allah maɗaukakin sarki yana shigar da wanda ya ga dama cikin rahamarsa والظالمين الظالمي أعد لهم azaban alima yayi musu tanadin azaba mai radadi suratul insan aya ta 30 zuwa ta 31 wa qala azza wa jal Allah mai girma da buwaya yace in hiya illa fitnatuk lalle wannan ba komai bane face jarabawarka ya Allah lalle wannan abu ba komai bane face jarabawarka tudillu biha man tasha kana batar da wanda kaga dama wa tahdi man tasha kana kuma shiryar da wanda kaga dama suratul a'raf aya ta 155 wa qal Allah ta'ala ya kuma cewa wayudillu Allahu adh-dhalimin Allah madaukakin sarki yana batar da azzalimai wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana aikata abin da ya ga dama suratu ibrahim aya ta 27 wa qala azza wa jal Allah mai girma da daukaka yace la tufsidunna fil ardi marratayn lalle tabbas za ku yi barna da ta'adi a ban ƙasa sau biyu, wala ta'alunna uluwan kabira, kuma lallai tabbas za ku yi girman kai, girman kai mai tsanani. Waɗannan ayoyi su ne Imam Malik yake cewa in za ka yi raddi ga ƙadariya, to babu ayoyin da suka fi kai tsaye fitowa gaba gaɗi wajen yin raddi. ga waɗanda suke da aƙidar ƙadariyanci ‘yan ba su yarda da ƙaddara ba sama da waɗannan ayoyin, Allah maɗaukakin sarki a waɗannan ayoyin ya tabbatarwa bawa mashi'a ya tabbatarwa kansa mashi'a, ɗan adam yana da mashi'a, Allah yana da mashi'a, kawai sai dai shi mashi'ar bawa ba ta da tasiri, ba ta wato ba ta da wato wani tasiri sai da mashi'ar Allah maɗaukakin sarki, ma'ana mashi'ar bawa tana ƙarƙashin mashi'ar Allah subhanahu wata'ala wanda su kuma suna so su nuna cewa babu wata ƙaddara abinda suke so su nuna kenan babu ƙaddara ita kuma wannan aya ta tabbatar da ƙaddara ta tabbatar da cewa bawa yana da mashi'a Allah madaukakin sarki yana da mashi'a shi za a ayar sai Allah ta'ala ce wa mata sha'una ba ganin damar ku bane aka ce in naga dama yanzu sai yi kaza in naga dama yanzu sai in tashi in bar gurin nan sai Allah ta'ala ce eh kana da wannan mashi'a dan kana da mashi'ar ka zauna ko ka tashi kana da mashi'ar ka tafi ko ka tsaya amma da tafiyar da tsayawar da tashi ko zaman ko kaga dama ganin dama bai da tasiri sai in Allah ya ga dama kaga an tabbatar da kana da taka mashi'ar amma mashi'ar ka kasira ce takaitacciya ce wato in ta shiga karkashin mashi'ar Allah subhanahu wataala to kaga anan kaga su nuna suke ai gaba ɗaya babu wata kaddara kawai komai kai kaga dama kawai ba wani zancen Allah to kaga anan Allah ya tabbatar da kana da mashi'a yana da mashi'a kana da kudura yana da kudura zaka iya yi amma yinka yana karkashin yin Allah subhanahu wataala da kaga kenan sai ya zama to wannan ayar Imam Malik yace in kana so ka tattauna da dan kadariya wanda yake cewa bai yarda da kaddara ba to ayoyin da suka fi fitowa baro-baro wajen mayar da raddi da martani gare shi sune waɗannan ayoyin ba ganin damar ku bace karka ce in naga dama sai Allah ya ce ba ganin damar ku bace illa an yasha Allah sai dai in Allah ya ga dama inna Allah kana aliman hakima Allah ya kasance masani kuma mai hikima yudkhilu man yasha'u fi rahmati Allah madaukakin sarki yana shigar da wanda ya ga dama cikin rahamarsa shi yasa anan ma ba za ka ce to tunda yana yana da wato yana shigar da wanda ya ga dama cikin rahamarsa shikenan kawai ba sai kai aiki ba ai ba sai ka tashi kai ka dage tukuru ba in kana cikin wanda Allah zai ga dama ya shigar da su cikin rahamarsa shikenan in kuma yana kana daga cikin azzaliman da Allah ta'ala ce zai dandana musu kuda ba yanda ka iya a'a shi yasa a wannan babin Allah ta'ala sai saukar da littafi bai ce wannan littafin da na saukar iya na mutane kaza bane banda mutane kaza bai saukar da shi yace iya na kabila kaza banda kabila kaza ba ya aiko manzanni manzannin nan ba suna kiran wasu mutane bane wanda wasu mutane ana zuwa ai kira bai daya a saukar da littafi bai daya to anan ne wajen kiran wani ya amsa wani ya ki amsawa amma dai an kira shi an fahimta ko to yanzu kin amsawar ya nuna kaddarar Allah ta riga ta gudana a kansa yanzu ba zai kafa wa Allah hujja ba domin an aiko kuma an gaya masa shi ne bai yi ba na fata an gane to shi ne ma'ana illa an yasha Allahu inna Allah kana aliman hakima wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin can cikin suratu abin nan Allah ta'ala cikin suratu takwir ya sake faɗin wannan wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ba ganin damar ku bace sai dai idan ubangijin talikai ne ya ga dama wa ƙala Allah ta'ala ce in hiya illa fitnatuka lalle wannan ba komai bane face jarabawarka ya Allah wannan abubuwa da suke faruwa ba wani abu bane face jarabawa ce daga gare ka ya Allah tudillu biha man tasha kana batar da wanda kaga dama da wannan jarabawa wa tahdi man tasha an fahimta jarabawa ce wannan rayuwar ta duniya allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum madha ahsanu ahsanu amala ayyukum ahsanu amala da aka kaga wannan jarabawa ce a cikin jarabawar Allah ta'ala yake kada wani kuma wani ya ci a cikin jarabawar Allah ke batar da wani ya kuma shiryar da wani da aka kaga kenan duk wannan yana nuna maka cewa koda kana da mashi'a to mashi'ar Allah tana gaban taka koda kana da ganin dama to ganin damar ka yana karkashin ganin damar Allah subhanahu wata'ala wa yudhillu Allahu adh-dhalimin Allah ta'ala yana batar da azzalimai wa ya fa'alullahu ma ya sha Allah kuma yana aikata abin da ya ga dama kaga wannan ya tabbatar da cewa yudillullahu zalimin kaga dai an shiryar da su bata suka yi duk da cewa batan nasu ainihin wato da ganin damar Allah madaukakin sarki wa ya fa'alullahu ma ya sha haka game da banu Isra'il sai Allah ya ce la tufsidunna fil ardi marratayn thumma la ta'alunna uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'san shadidan wajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula Allah madaukakin sarki yace la tufsiduna lalle ku banu isra'ila za ku yi barna fil ardi aban kasa marratayn sau biyu fa idza jaa wa'du ulahuma idan alkawarin ta farkon wato sabon ko kuma barnar ta ku ta farko idan alkawarin ta yayi ba'athna alaikum ibadan lana Allah ta'ala ce za mu aiko muku wasu bayanmu uli ba'asin shadidin masu tsananin ƙarfi fajasu khilalad diyar haka za su dinga kutsawa cikin gidajenku wa kana wa'dan maf'ula ina fata an gane kaga la tufsiduna fil ardi marratayn wannan Allah ta'ala ya riga ya faɗa da haka in sun yin ba wani abu bane sabo dama Allah ya ce za su yi barna har sau biyu a ban kasa wannan yana nuna maka Allah ya riga ya gama komai duk wannan ana tabbatar maka da Allah madaukakin sarki a babin kaddara ya gama komai kaga nan ba su yi barna ba yake cewa za ku yi barna har sau biyu dan yana rubuce cewa za su yi barna an gane ko kuma a cikin barnar ta farko suka ya ce zai zai aiko da wasu bayansa masu tsananin karfi sannan za su kutsa cikin gidajensu su karkashe na karkashewa su rushe abubuwan da zai kamata su rurrushe sannan sai Allah ta'ala ce wala ta'alunna uluwan kabira sannan za ku yi girman kai da tsaurin ido wanda yake ba dan kankani ba kaga wannan ma kafin su yi ne Allah ta'ala ya ce za su kaga wannan yana nuna ma Allah ya san komai da komai tun kan ya halicci kowa da komai wa qala malik wacan cikin suratu ibrahim ce wa ma yudhi'a wa yudhillu Allahu adh-dhalimin suratu ibrahim aya ta 27 wannan kuma suratul isra aya ta 4 wa qala malik rahimahullahu ta'ala imam malik rahimahullahu ta'ala ya ce wa mithlu hadha fil qur'ani kathirun irin waɗannan ayoyin da suka tabbatar da Allah ya gama komai ya kaddara komai kuma komai yana tafiya ne bisa kaddarawarsa wannan ainihin wato al'amarin yana nan ayoyin suna nan da yawa a cikin alqur'ani mai girma mafhum باب في أن الإيمان قول وعمل بابنا 26 cikin wannan littafi ibn abi zamanin yake cewa ga wani babi a cikin wannan babin shi kuma za ka ji bayanin cewa imani ƙaulun wa amalun lalle imani faɗi ne da aiki imani ƙuduri na zuci baya wadatarwa sai an faɗa sai kuma aiki ya bayyana ƙala muhammad muhammad ibn abi zamanin ya ce wa min ƙauli ahalis sunna yana daga aƙidar ahalus sunnati wal jama'a annal imana shi imani ikhlasun lillahi bil qulub wa shahadatun bil alsina wa amalun bil jawarih ala niyyatin hasanatin wa isabati sunna wannan shine imani a mahanga irin ta ahlus sunna cikin ainihin wato magabata na kwarai sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su sun ce imani ikhlasul lillahi bil qulub shine tsarkake Allah maɗaukakin sarki a zuci wa shahadatun bil alsina da tsarkake Allah maɗaukakin sarki da kaɗaita shi da imani da shi bil alsina ta kan harasa wa amalun bil jaware da kuma aiki da gaɓoɓi ala niyyatin hasanatin shi kuma aikin bisa niyya kyakkyawa wa isabatis sunna da kuma dacewa da koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine imani a mahangar ahlus sunna wannan a daidai wannan gaba raddi malam ya bayar ko kalubale ga raddi Allah raddi malam ya mayar ga wasu bangarori da dama daga ciki akwai wanda suka ce imani kawai kuduri ne a zuci in dai ka kudurce ko da baka taba furta kalmar shahada ba baka taba sallah ba imani ne kawai ka kudurce a zuci akwai wanda suka ce kawai ma'arifa ake so ka san Allah eh to kawai kana da imani wanda akwai murji'a da wasu kungiyoyin din mun sha tattaunawa a irin wannan karatun an gane ko akwai kuma wanda suka tsaya akan abu daya kudurcewa da zuci da kuma furtawa da ainihin wato harshe ba lalle sai kai aiki ba suka ce aiki baya shiga cikin imani zaka iya zama mai imani ko da baka sallah baka azumi baka zakka baka dukkan wasu ayyuka na musulunci zaka iya zama mai imani saboda ka yadda a zuci ka furta da baki to shi yasa za ka ga duk gabar da muka karanta a cikin wannan littafi to kaman ana warware maka wata shubuha ne ko kuma ana mayar da raddi ga wasu ƙungiyoyin bata to da haka nan ma akwai ainihin masu wannan aƙidun mun sha karanta karatunmu na sharhu sunna ma don mun fito da irin waɗannan akwai irin su asha'ira akwai maturidiya akwai murji'a duk suna daga cikin waɗanda suna da matsaloli sosai a irin wannan babi an gane ko to shi yasa sai malai yake gaya maka cewa su ahlus sunna wajen su imani shine ikhlasul lillahi bil qulub ma'ana kalmar shahada nan kadai wato kalmar shahada kadai ta Allah da bauta din nan sai ka kudurce a zuci sannan wa shahadatun bil alsina sai harshen ka ya bada shaida ma'ana sai ka shaida da ta kan harshe wa amalun bil jawarih sannan sai gaɓoɓinka sun yi aiki don su gaskata abin da zuciya ta ƙudurce kuma baki yake furtawa kada aikin gaɓoɓi ya ƙaryata abin da baki yake furtawa baki ya ƙaryata abin da zuciya ta ƙudurce so ake su taho a haka in har ka yi imani da Allah a zuci ka kuma yi kalmar shahada a baki to ya baka sallah domin sallah tana daga cikin ƙunshi na cikar imaninka ya ba ka yin wasu ayyuka irin na musulunci to wannan sai ya nuna cewa imaninka ba imani bane wanda yake karɓaɓɓe a mahanga ta shari'a matuƙar ka zamanto iya ƙudurin zuci da furucin baki shi kaɗai ka tsaya ba ka yin aiki sannan ko da ka yi aikin to shi ma sai ka yi aikin da kyakkyawan niyya ko da ka yi da kyakkyawan niyya sai ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine imani gangariya a wato aqida mai kyau qala Allah azza wa jal innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun suratul hujurat aya ta 15 Allah madaukakin sarki ce innamal mu'minuna mu'minai kawai alladhina amanu billah su ne waɗanda suka yi imani da Allah wa rasulihi suka yi imani da manzansa sun malamyar tabu sannan ba su kokwanto ba game da imanin nasu wa jahadu sannan suka yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayukansu fi sabilillahi dan Allah ula'ika humus sadiquna Allah ya ce waɗannan su ne masu gaskiya game da imani kaga Allah ta'ala da ya ce innama adatu hasirin kawai kadai muminai su ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa kuma imani wanda baya rawa babu kokonto sai Allah ya ce wajahadu suka yi jihadi jihadi menene aiki ne wannan sai nuna ashe bayan imani da Allah da manzansa a zuci da furuci da baki to sai kuma mutum yayi aiki domin Allah ya ce wajahadu suka yi aiki bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da rayukansu fi sabilillahi sabida Allah ula'ika sai Allah ya ce waɗanda suka haɗa wannan ɓangarori humus sadiquna sune masu gaskiya cikin imaninsu kenan dan mutum ya furta da baki ya kudurce da zuci amma baya yin aiki to wannan ba mai imani bane na gaskiya inji alqur'ani ina fata an gane aya ta farko kenan wa Allah maɗaukakin sarki cikin suratul tauba aya ta 111 ya kuma cewa inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fit tawrat wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi wa dhalika huwal fawzul azim Allah maɗaukakin sarki ce inna Allah hashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum lalle Allah maɗaukakin sarki ya siyi rayuka da dukiyoyin muminai daga gare su Allah ya yi ciniki ya siye rayukan muminai ya kuma siye ainihin wato dukiyoyinsu bi anna lahumul janna cewa zai ba su aljanna su ba da ransu zai ba su aljanna su siyar masa da ransu su ciyar su kashe dukiyoyinsu wannan shine cinikin da aka kulla da Allah madaukakin sarki to idan mumini ya ba da ransa ya ba da dukiyarsa a matsayin ita ce hajar da aka siya to menene kudin da aka bashi ko menene abin da aka bashi a madadin abin da ya siyar bi anna lahumul janna Allah ta'ala ce zan ba su aljanna yuqatiluna abinda Allah yake so yuqatiluna su yi yaki ko yuqatiluna suna yin yaki fi sabilillahi a cikin tafarkin Allah fayaqatuluna suna kashewa wa yuqtaluna su ma ana kashe su wa'adan alayhi haqqan fit tawrat wal injil wal qur'an wannan wa'adan alƙawari ne haƙƙan na gaskiya alaihi da Allah ya ɗaukar wa kansa wannan alkawari ne na gaskiya da Allah ya daukar wa kansa fit taurati a cikin at-taura wal injili da injila wal qur'an da alqur'ani wa man awfa bi ahdihi min Allah wa ya kai Allah cika alkawari wa man awfa bi ahdihi min Allah wane ne yake cika alkawari irin Allah to kaga anan in ka duba inna Allah hashtara minal mu'minina kaga al mu'minina kaga sufar imani kenan anfusahum wa amwalahum to tunda sun yi imani da zuciya sun yi imani da baki to cinikin mai Allah zai da su ai kamar sun gama abin da suke in ka ba aqidar waɗancan kenan amma sai Allah madaukakin sarki cewa ya sake kulla yarjejeniya da imani wato da da, da, da masu imani cewa banda kudirin zuci da furucin baki akwai kuma aiki na gabobi har ma in sun yi aikin na gaɓoɓi Allah maɗaukakin sarki ya ce tukuncinsu zai ba su aljanna sun wasafahum sannan sai Allah ya sufanta sufofinsu bi a amalihim da ayyukansu kaga da Allah sai tashi sufanta sufofin mumine sai sufanta su da ayyuka kenan ana gane mumini ta hanyar aiki sai faƙala sai Allah ce atta'ibuna al'abiduna alhamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa bashiril mu'minin kaga nan ma sai Allah ya kuma rufe ya ce wa bashirul mu'minin da Allah ya tashi siffanta masu imani bai ce su ne waɗanda suka yi imani da bakinsu suka yi imani iya zuciyarsu ya tsaya ba da ya tashi siffanta su sai ce atta'ibuna su ne masu tuba aiki ne al'abiduna masu ibada shi ma aiki ne alhamiduna masu godiya ga Allah shi ma wannan aiki ne as-sa'ihuna masu yin azumi azumi ma aiki ne an gane ko arraki'una masu ruku'u as-sajiduna masu sujada al'amiruna bil ma'ruf masu umarni da ayi alheri wannahuna 'anil munkar masu kuma hani ga wato daga munkari wal hafizuna li hududillah masu kiyaye dokokin Allah sai Allah ya ce wa bashiril mu'minina kayi wa mu'minai albishir kayi wa mu'minai albishir kaga wannan duk yana nuna maka cewa aiki yana cikin kunshin imani ba za ka iya bambare aikin gabobi ba daga cikin imani lallai in akwai imani to za a samu mai imani kuma yana yin ayyuka irin na gabobi wannan suratul tauba kenan aya ta 112 wa qala Allah maɗaukakin sarki ce ilaihi fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa khallu sabilahum fa in tabu idan suka tuba wa aqamu salata suka tsaida sallah wa atawu zakata suka bada zakka fa khallu sabilahum ku kyale su me yasa Allah bai tsaya ya ce in sun yi imani ku kyale su ba an gane ko da sai a ce in sun yi imani tunda ana magana kafirai in sun yi imani ku kyale su sai aka ce fa in tabu in sun tuba ma'ana in sun yi imani kenan sai Allah ya ce ku kyale su sai ya ce wa aqamus salata ashe iqamatus salati min al-iman wa atawuz zakata ashe ita'uz zakati min al-iman sannan sai in sun yi wannan sai Allah ya ce fa khallu sabilahum a hadithin ibn umar ya ce umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah ko sai cewa wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka fa in fa'alu zalika asamu minni dima'ahu ko wa aqamus sala kai wa aqamus salata wa atuz wa atuz zaka a ainin wato asamu minni dima'ahum to kaga wannan duk yana tabbatar maka da cewa in kana fahimtar alkur'ani daidai kana bin sawun magabata wajen fahimtar addini to ba yanda zaka kudurce wata aqida marar kyau na cewa imani daban aiki daban lalle aiki yana shiga cikin kunshin imani shi yasa Abu Zaid al-Qayrawani mai risala ya gaya ma cewa imani shine qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih haka shi ma ya kawo ma shi yasa suka ce imani yana komawa zuwa ga nunun guda biyar khamsu nunat nunun guda biyar ne al-i'tiqadu bil janan al-i'tiqadu bil jinan an gane ko wal qawlu bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'ati rahman wa yanqusu bi ta'ati shaytan nunun guda biyar ne shine imani imani ba wani abu bane face kuduri kudurce wannan abin da kai imani da shi a zuci iya zuci bai isa ba ana so sauran jama'a su san kai ma nasu ne su san kai ma irin aƙida kuɗai da su fito fili ka dinga faɗin imanin nan ka dan a ware tsakanin kai da wanda ba kai ba da haka dan ka ce ka yi imani iya zuciya baka fito da abin ba sauran mumine yan uwanka ba sani ba tsakaninka da Allah ne wannan to shi kuma Allah yana son bayan kai sauran ƴan uwanka mu'mine su san ka to sai ka fito kai kalmar shahada wanda ka fito karara to bayan kai kalmar shahada sai aka ce akwai wasu ayyuka da suke a jona da imani in har da gaske abin da ka kudurce ka furta din nan gaske da gaske ne to ga wasu ayyuka suna damfare da wannan imanin aga kana yi sannan ka sani shi imanin nan yana karuwa da ayyukan da'a kamar yadda yake raguwa da ayyukan sabo an gane wannan suratu tauba aya ta biyar wa qal Allah madaukakin sarki yace ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa'u Allah ta'ala yace al kalimut tayyib ilaihi yas'adu daɗaɗan kalmomi suna hauhawa ne zuwa gare shi duk wata kalma mai tsarki mai daɗi in ka faɗe ta kace subhanallah kace alhamdulillah kace allahu akbar kace la ilaha illallah kai wa annabi salati dukkan wata kalma mai daɗi tana hauhawa zuwa ga Allah wala amalu salihu kyakkyawan aiki aiki na gari yarfa'uhu Allah yana ɗaukaka shi suratu fatir aya ta goma qala muhammad muhammad ibn abi zamanin yace wal imanu billahi imani da Allah huwa bil lisan shine da harshe wal qalb da zuciya wa tasdiqi zalika al amal da kuma gaskata hakan da aiki fal qawlu fadin imani kadai wal amalu da aiki qarinani abokanan juna ne ba sa rabuwa, la ya ƙumu a haduhuma illa bi sahibihi, ɗayansu ba ya tsayuwa sai da ɗaya. An gane ko? Kaga kenan ba sa rabuwa, da ƙaul, da amal ba sa rabuwa, in faɗa da cikawa, ka faɗa to aga ka cika, cikawar kuma shine aiki. Ina fata an gane, ka faɗa ka ce za ka yi. to yanzu furuci ne to abinda zai gaskata za ka yi shi ne mai a ga kayi aiki ne kaga ashe a faɗa a cika sunan wani shiri to wannan kalmar ka faɗa ka kuma yi aiki ba sa rabuwa babu inda aka ce ka faɗa kar ka cika da haka inda an faɗi inda an faɗi alƙawul to za ka ga akwai al'amal an gane ko wannan shine abinda ibnu abi zamanin a ainihin wato ya faɗa قال وحدثني وهب عن ابن وضاح عن أبي محمد سعيد ابن أبي مريم قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي عن القاسم ابن عبد الرحمن أن رجلا أتى إلى أبي ذر فقال يا أبا ذر ما الإيمان فقرأ علي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فقال الرجل ليس عن البر سألتك فقال أبو ذر أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عما سألت عنه فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرأت عليك فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى ابن أبي زمانين يكتشوا ابن وهب يا كرنتر da ni wannan hadithin shi kuma ya ji hadithin ne daga ibn Waddah ibn Waddah shi kuma daga Muhammad ibn wato Muhammad a Abi Muhammad Sa'id ibn Abi Maryam Sa'id ibn Abi Maryam yake cewa Asadun ya wato Asad ya bashi labari ya basu labari shi kuma yake cewa Abdurrahman ibn Abdullah al-Mas'udi ya karantar da su wannan hadisin daga Al-Qasim ibn Abdurrahman Al-Qasim ibn Abdurrahman yake cewa anna rajulan wani mutum ata ila abi dharrin ya zo wajen abu zar al-gifari radiyallahu an faƙala sai ce ya aba dharrin ya kai abu zar mal imanu menene imani faƙara alai sai abu dharrin al-gifari ya karanta masa laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal al-mashriq wal maghrib laisal birra ba aikin da'a bane kawai an tuwallu wujuhakum ku juyar da fuskokinku ƙibalal mashiriki mahudar rana wal maghribi da mafadarta walakin birra sai dai aikin nagarta aikin da'a man amana billah shine wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wal mala'ikati da mala'iku wal kitab da littattafai wan nabiyina da annabawa wa atal mala ala hubbihi ya ba da dukiyar alhalin yana santa shine wa atal mala ya ba da dukiyarsa ala hubbihi alhalin yana son dukiyar zawul qurba ga danginsa makusanta wal yatama da marayu wal masakina da mabarata ko miskinai wabna sabili da matafiyi wasa'ilina da masu bara bisa larura wa riqabi da yan tabayi wa qama salata ya tsaye da sallah wa ata zakata ya bada zakka wal mufuna bi ahadihim da masu cika alkawarin su idza ahadu idan suka kulla alkawari wasabirina da masu haƙuri fil ba'sa'i a lokacin talauci wadarra da rashin lafiya wa hinal ba'as da lokacin yaƙi ula'ika alladhina sadaku waɗannan su ne suka yi gaskiya a imaninsu wa ula'ika humul muttaquna waɗannan su ne masu takawa Allahumma ja'alna minhum bayan Abu Zarr ya karanta wa wannan mai tambaya wannan fa qala ar-rajul sai mutumin yace laysa 'anil birri sa'altuk ni ba akan irin wannan albirru na tambaye ka ba ni ba na tambaye ka bane akan albirru ce maka ne mal iman ya zan tambaye ka menene imani kuma kai kana min magana albirru ni ba akan birru na tambaye ka ba faqala abu zar abu zar ne yake cewa atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rajulun wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fasalahu amma sa'alta anhu sai ainihin wato ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da irin wannan tambayar da ka tambaya faqara alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam alladhi qara'tu alaihi sai na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa wannan abin da kaji na karanta maka fa aba an yarda wancan mutumin sai ya kiyarda da abin da annabi ya gaya masa kama abaita an tarda kaman yanda kai ma yanzu na baka ansa ka kiyarda ina fata an gane to kagan ka kalli wannan kunshin ayar yana nuna maka ba yanda za ka yi kace ka yi imani ba aiki domin Allah ta'ala ce kallon mahudar rana da mafaɗata ba shi kaɗai ba ne aikin ɗa'a ɗa'a ga Allah nagarta shine imani da Allah imani da ranar lahira mala'iku imani da littattafai da annabawa to ai kaga duk wannan babu imani ne to Allah bai tsaya iya nan ba sai ce wa atal mala ala hubbi kaga wannan aiki ne ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب sannan sai ce wa aqama salata iqamatu sala shi ma aiki ne wa ata zakata shi ma aiki ne wal mufuna bi ahadim idza ahadu cika alkawari shi ma aiki ne was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al ba's haquri shi ma aiki ne to sai Allah ya tattara wannan da imani da aiki gaba ɗaya sai ce ulaika masu yin imani tare da hada shi da aiki ulaika alladhina sadaqu wa innan sune masu gaskiya a da'awar imani in suka ce sun yi imani da Allah ba sa hada shi da aiki wannan ba masu gaskiya bane a cikin imaninsu dan duk mai gaskiya a imani za ga abin da ya kudurce a zuci baki ya furta to gabobinsa za ga suna biyayya game da abin da baki ya furta zuciya ta kudurce za ga su suna yin aiki na fata an gane wannan hadisin a cikin isnadin sa akwai wato isnaduhu da'if isnaduhu da'if saboda akwai inqita'i a cikin sa na farko a cikin isnadin akwai ibn waddah wannan ibn waddah tun a farkon littafin mun sha magana a kansa ko maganar da malamai suka yi a kansa haka a cikin isnadin akwai abdurrahman ibn abdullahi ibn utba ibn abdullah ibn mas'ud al-huzali al-mas'udi thika ne wannan malamin thika ne illa annahu qad talada kathirun sai dai yana ikhtiladi da yawa yana cakuda abubuwa masu kyau da marasa kyau ko masu inganci da marasa mana ya samu ikhtiladi wanda shi ma mun sha karantawa game da irin malaman da suke samun ikhtiladi ko ko a ƙarshen rayuwarsu mafi yawa ka koma ka duba al-kawakibul al-kawakibun nayirat ko nirat nayirat shafi na 282 haka kuma akwai inqita'i har wa yau tsakanin alƙasim ibn abdurrahman da abi zar domin bai ji hadisi daga ɗaya daga cikin sahabbai ba sai Jabir bin Samura a wajen Jabir bin Samura kawai ya taɓa jin hadisi kamar yadda Ibn al-Madini ya faɗa ka duba al-Marasil na Ibn Abi Hatim shafi na 142 a shi sa wa hakama ala hadha al-athar bil inqita al-Hafiz وحكم على هذا الأثر بالانقطاع الحافظ ابن كثير في تفسيره شي سا الحافظ ابن كثير a cikin tafsirin sa yayi hukunci da cewa wannan asar din asar ne wanda yake akwai inqita'i a cikin sa ka duba tafsirin ibn kathir mujalladi na 1 shafi na 213 wal athar rawahu ibn marduya wannan asar din ibn warduya ko marduwai ya ruwaito shi a cikin tafsirin ibn kathir shi ma mujalladi na 1 shafi na 213 haka al-ajuri a cikin shari'a shafi na 121 da shafi na 122 dukkaninsu ta hanyar wannan mas'udi din da aka hadithin akwai inqita'i a cikin isnadin sa bai inganta ba qala asadun qala haddathna yahya ibn sulaym qala haddathna abu hayyan qala sami'tu al-hasan al-basri yaqul la yastawi qawlun illa bi'amalin ولا يصلح عمل ولا يصلح قول وعمل إلا بنية ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة أسد yake cewa wato isnadin kaman wanda ya gabata ne har zuwa kan Asad haddathana Asad can sama to duk farkon isnadin da iri ɗaya ne har zuwa kan Asad Asad yake cewa haddathana Yahya ibn Sulaim shi kuma yake cewa haddathana Abu Hayyan Abu Hayyan yake cewa naji Hasan al-Basri yana cewa la yastawi qaulun illa bi amalin babu yanda za a yi magana ita kaɗai ta daidaita sai tare da aiki magana ba ta zama daidaitacciyar magana sai ta an haɗa ta da aiki wala yasluhu qaulun wa amalun shi kuma magana tare da aiki ba ta zama baya zama ingantacce illa bi niyyatin sai da niyya wala yasluhu qaulun wa amalun wa niyya kuma koda aiki gashi an faɗa an kuma cika sannan ga niyya mai kyau a cikin aikin to baya zama ingantaccen aiki illa bi sunna sai in aikin kuma ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam in ji malam hasanul basri ina fata gane wannan athar din shi ma ka koma cikin ajuri a cikin shari'a ya kawo shi haka imamul lalakai a cikin as-sunna dukkaninsu daga yahya ibnu sulaim bihi قال أسد قال حدثنا ضمرة عن سفيان عن داود ابن أبي هند قال سفيان داود ابن أبي هند يكتوى لا يستقيم قول إلا بعمل ba yanda za a yi magana ta zama daidaitacciyar magana sai an haɗa ta da aiki wala qaulun wa amalun illa bi niyyatin magana da aiki ba ta zama karɓaɓɓiya sai da niyya wala qaulun wa amalun wa niyya ko da ga magana an faɗe ta ga aiki an ya biyo bayan ta ga kuma niyya to aiki baya zama karɓaɓɓe illa bi niyyatin sai da niyya a illa bi niyyatin ko ko da wato illa bi niyyatin sai da niyya muwafaqatin lis sunna kuma aikin ya zama ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar dai wancan magana ta ainihin wato malam hasanul basri sai dai a cikin isnadin akwai rauni domin akwai abin da ya gabata a cikin isnadin da muka karanta bayanu ma fil isnad ila asad tun daga kan farkon isnadin har zuwa asad mun ji sannan baqiyatu rijalihi thiqat sauran mazajen da suka zo a cikin isnadin thiqat amintattu ne siwa damra amma banda damra wa huwa ibnu rabi'a al-falastini saduqun yahimu qalilan wato yana da yana da kirki yana da gaskiya sai dai yana yin wahami kadan kamar yadda al-hafiz ya fara a cikin at-taqrib na fata an gane قال أسد قال وحدثني يحيى ابن سليم قال سألت سفيان الثوري وهشام بن حسان عن الإيمان وعن الإيمان فقال الإيمان قول وعمل yace na tambayi Sufyan al-Thauri da Hisham ibn Hassan game da imani faqala su biyun nan sai suka ce ai shi al-imanu imani qaulun wa amalun fadi ne kuma tare da aiki fadi ne tare da me tare da aiki wannan shi ma isnadin dai kaman wanda ya gabace shi ne sai dai wal atharu sahihun an sufyan wato athar din ya inganta zuwa ga sufyan al-ajuri ya fitar da shi cikin ash-shari'a imam al-lalakai a cikin as-sunna shi ma ya fitar da wannan hadisin qala yahya wa sa'altu ibn jurayj anhu fa qala mithla dhalik wa sami'tu malik ibn anas yaqulu mithla dhalik yahaya yake cewa na tambayi ibnu jurayj game da wannan magana faqala mithla zalik shi ma ya faɗi kwatankwacin haka wa sami'tu malik ibn anas na tambayi wato naji imamu malik ibn anas yaqulu mithla zalika shi ma yana cewa imani faɗi ne tare da aiki dole sai an hada shi da aiki na fata an gane to insha Allah mun zo kan babi babi na 27 kenan ko to sai mu tsaya anan insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik